بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudu ga watan ramadan shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da daya ko biyu ne ko daya ga watan bakwai shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya muna darasi na hudu ko darasi na uku a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratu hud wanda muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin kumo akwa local government a jihar gombe idan ba manta ba a jiya mun tsaya ne akan tafsirin aya ta goma sha biyu a cikin suratu hud fadin allah maɗaukin sarki fala'allaka tarihu تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل وأن يود تيمكم الله تعالى زام تاشي أكان آية تقوم شابي أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله نعم أرمى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إلا هو فهل أنتم مسلمون أنا الله مدوكين سركي ينا بام لاباري ني دنغني دا abinda kafirai suka yi na ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan alkur'ani da ya zo da shi ba gaskiya ba ne ƙarya ne wal billah shine Allah ce am yaqulu naftara kalmar am ya ƙulu naftara a nan tana nufin bal ya ƙulu naftara bari dai sun karyata manzan Allah suna cewa ikhtalaqahu ai qur'anin nan annabi ne kirkire shi shi ya zo da shi daga aljihunsa tunaninsa ne ra'ayinsa ne tsarinsa ne ba daga Allah bane ba abinda kafirai suka gaya wa annabi kenan to shine Allah ya ce a gaya musu kul fatu bi ashiri suwarin mithlihi muftarayatin idan har kun ce muhammadu ƙarya ya yi waliyazu billah to a gaya musu cewa ku zo da wasu surori guda goma irin na alkur'ani muftarayatin waɗanda aka kirkira tunda kirkira ya to kuma ku kirkiro alƙalli surori guda goma kawai a wata ayar cikin tahaddiyatul qur'an Allah ya bada labari wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlihi wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin idan har kuna da shakka shine ar-raib shakka dangane da abinda muka saukar wa bawanmu shine Muhammadu dan Abdullah to shikenan um, ku zo da wani abu da ya yi kama da wannan alkur'ani ko sura da ta yi kama da wannan alkur'ani in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin ku zo da wata sura kwaya daya a wannan suratu hud aka ce ashiri suwarin mithlihi muftarayat to Allah tabaraka wa ta'ala ba ma sura ba ko aya daya ma ba za su iya kawowa ba ba abin da suka iya illa karyata annabi din kawai so kamar wannan Allah madaukin sarki yana rarrashin annabi ne sallallahu alaihi sallama kada ya damu da kare tashi da aka yi kuma daman duk mai da'awa wanda yake kira zuwa ga hanyar Allah zai iya wayar gari wata ran a karya tashi a ce abin da ya faɗa ƙarya ne abin da ya faɗa ba daidai ba ne abin da ya faɗa ƙage ne abin da ya faɗa sharri ne abin da ya faɗa sihiri ne abin da ya faɗa tsafi ne an saba dama ana gaya wa masu da'awa zuwa ga hanyar Allah tabaraka wa ta'ala to shine Allah tabaraka wa ta'ala a nan gurin yake nuna mana cewa tun da dai sun karyata annabi cewa ƙur'anin gaba ɗaya shi ya zo da shi to a cikin sura da ake da shi a cikin alƙur'ani 116 ko to su zo da goma kawai a 114 afwan to su zo da goma kawai tunda annabi ya yi ya yi ƙoƙari ya ƙirƙiro guda 114 ko to su su haɗu ga baki ɗaya su zo da goma kawai shine can Allah yake ba da labari kulla ini jama'atil insu wal jinnu ko ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira wallahi da mutane da aljan da mutum da aljan cikin masu karyata annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama za su haɗu su taron dangi لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن dan su zo da wani abin da ya kama da wannan alkur'ani wanda ya kama fa da shi ba shi qur'ani ba kama ma da shi la ya'tuna bi mithlihi wallahi ba za su zo da abin da ya kama da qur'anin nan ba walau kana ba'duhum li ba'din zahira kuma ko da sashin su da sashi suna masu taimakon juna shine zahiran ba za su iya ba ba wani kafiri da yi sai kawo wani abu makamancin qur'ani ba ma qur'anin duka ba sura ɗaya ma a nan bakara aka ce sura ɗaya a wannan suratu da aka ce sura goma a can aka ce wani abu makamancin qur'ani wallahi ba za su iya ba kai sura gajeriya da ta kama da inna atayna kal kausar ba za su iya kawo ba to kaga wannan kawai dai soki burutsu ne shirme ne kuma bayan nan Allah ce wa du'u man istata'tum min dunillah ku yi taron dangi ku kira duk wanda kuke da dama duk wanda kuke da iko ba Allah ba ku kira shi wasta'inu bi man istata'tum kenan ku nemi taimako da wanda za ku iya neman taimako da shi wanda ba Allah ba in kuntum sadiqina in har gaskiya kuke faɗa sun haɗu sun yi taron dangin sun haɗa ƙarfi da ƙarfi sun haɗa tunani sun haɗa ra'ayi amma ina dole hakan dai suka haƙura da wannan alkur'ani suka zuba masa ido littafin Allah kenan gagara ba dau wanda ya fi ƙarfin kowa sai dai ka ji shi ana karanta shi mu'jizarsa ba ta ƙarewa alama marrid duhur har duniya ta tashi darajar qur'ani baya ƙarewa la ya khalaqu bi kasrati tirdadi baya tsufa saboda yawan karanta shi da ake shi alkur'ani tunda Allah ya duniya ya saukar da qur'ani ake ta karanta alkur'ani amma bai taba tsufa ba ƙur'anin nan ƙwaya daidai shine a saudiya shine a makka shine a madina shine a china shine a chadi shine a iraki shine a iran shine a america shine a ingila shine a kamaru shine a ghana shine a sierra leone shine a duk duniya duk inda ka je guda ɗayan nan shine kuma shi qur'ani wani abin mamaki malam babu old testament da new testament ko ba ka bane yauwa shi kadimi ne kadimi zancen Allah ne idan an taba ba za mu bari ba magana Allah ce wadda ba ta canjawa haka take kullum ita ce duk inda ka je a duniya mai malami mai wazi da wannan littafin dai shi din ne dai ake koya mutane kaga an samu wato tauhidul ma'ana da tauhidul manhaj ma'ana inda za a tafi tsarin da za a rayu a kai guda ɗaya ne kaga wannan kaɗai ya isa ya sa musulmi su haɗa kai tunda littafin ku kwaya ɗaya ne duk duniya ba a ce ƙur'ani 'yan china daban da 'yan ghana ba ba a ce ƙur'ani 'yan kamaru daban da 'yan kwatano ba ba a ce kuma ƙur'ani 'yan najeriya ya zama daban da ƙur'ani 'yan amerika ba a'a ƙur'ani ɗaya ne kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قرآن نندا أولا وجن الله يكي والله da an samu saɓani mai tarin yawa amma daga Allah yake tabaraka wa ta'ala guda ɗaya daga sama wurin ubangiji madaukakin sarki fa in lam yastajibu lakum Allah ya ce ya kai Muhammadu idan ba su amsa muku ba da kai da sahabbanka sun kasa su kawo surorin irin na ƙur'anin fa'alamu annama unzila bi ilmillah ku sani ya ku al'ummar duniya ya ku musulmi ya ku masu sauraron alƙur'ani da ma wanda ba musulmi ba annama unzila bi ilmillah an fa saukar da alƙur'ani ne da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala littafi ne wadda Allah yana sane da shi da iliminsa aka saukar da shi alƙur'an أنزله بعلمه وهو يعلمه وأن لا إله إلا هو كما باب أبن بوتاوا دا چنچنتا دا داچوا إن با الله دن با شيشي كدي باي دا أبو كنتا ريا فهل أنتم مسلمون shin za ku miƙa wuya ku yadda da wannan jawabi da wannan faɗakarwa da aka muku akan alƙur'ani shin jama'a kun yi imani da wannan alkur'ani cewa littafin Allah ne saukakke daga gare shi kuma kun yi imani cewa ba wanda ya isa ya kawo wani abu makamancinsa kuma kun yi imani cewa ba wanda ya isa ya yi wata magana mai fasaha da basira da ƙwarewa irin alkur'ani fa hal antum muslimun wannan lafazin istifham ne amma ma'anarsa aslimu jama'a ku miƙa wuya kamar a zahirin ayar tana nufin shin za ku miƙa wuya to amma abin da ake nufi jama'a ku miƙa wuya akan wannan jawabi wallahi malam littafin Allah alqur'ani shine littafin da yafi karfin wani ya shiga ya panel bitin dinsa ba a panel bitin a cikin qur'ani ba a ƙara wani abu ba a rage harafi ɗaya in ka rage sai an gane harafi ɗaya idan ka ƙara sai an gane kana karantawa da ka canja wasali masana qur'ani za su ji za su ji kinsu ya kada saboda an yi shi ba daidai ba mu'jizar qur'ani kenan kuma abun mamaki yanda bayan Allah suke haddace shi shine wani bature yake magana yake cewa kai waɗannan mutane musulmi din nan lamarin su akwai abun mamaki a ciki kwarai da gaske a ce wannan littafi yana da aya ta fi dubu shida da wani abu a ce mutum ɗaya ya zauna ya haddace shi gaba ɗaya a kansa kai wannan yana nuna mutanen nan sun yi imani da wannan littafin sannan wani kuma ya zauna duka ayoyin nan gaba ɗaya zai fassara yayi bayani ce ga abin da Allah yake nufi kuma mutanen nan sun rungume ƙur'anin nan suna son sa sannan kuma an yi an yi an yi a ɓata ƙur'anin nan an yi an yi a shigar da wani abu da za a lalata shi abu ya gagara wannan me yake nuna yana nuna mana littafi ne ilahi mana littafi ne wanda yake daga Allah yake tabaraka wa ta'ala mu je akramakallah
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون sai Allah ya ci gaba da jawabi cewa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wanda yake nema kuma yake nufin samun rayuwar duniya da kwalliya ta ta kasa akwai 'yan neman duniya man kana yuridu bi amalihi hayatad duniya aikin da ake yin sa don Allah sai mutum ya yi shi don neman duniya wa zinataha da kuma kwalliyarta da adanta ay man amila amalan yuridu bihi ghayra Allah duk wanda ya wani aiki wanda yake nufatar wani Allah a ciki to shikenan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha Allah ya ce za mu cika musu ayyukansu a cikin wannan duniya din ai nuwaffi lahum ujura a amalihim fid duniya za mu ba su ba ka yi dan duniya ba ne za mu baka rabanka a duniya bi si'atir rizqi wa daf'il makarifi wa ma ashbahaha imam al-baghawi yace za a baka arziki za a kautar maka da wani abin da baka so da abin da ya kaman wannan amma fa a lahira baka da rabo ko dar so daya ونوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون سيتي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار masu yin aiki da ake yi don Allah sai suka yi shi don duniya to waɗannan su ne laisa lahum fil akhirati illa nar a lahira ba su da wani rabo sai wuta a duniya dai ku ci ku more a duniya dai ku shakata wataƙila aikin Allah ne kun yi shi don duniya an ba ku kuɗi an ba ku mulki an ba ku sarauta an ba ku kujerun makka an kai ku umra an sai muku motoci an ɗauki nauyin rayuwarku an muku komai abinda ake yinsa don Allah kun zo kuna yi wa manya aiki shikenan nuwafi ilaihi amalan fiha za mu ba ku za mu cika muku ayyukanku a wannan duniya din wa hum fiha la yubkhasuna Allah yace ba za a tauye musu ba fi dunya la yunqasu hazzuhum ba za a tauye muku rabanku a duniya ba za a ba ku shi cikakke amma fa a lahira laysa lahum fil akhirati illa an-nar mutum ba abin da zai tara a lahira in ba wuta ba wa habita ma sana'u fiha Allah ya ce abin da suka aikata a duniya kuma ya lalace ya rushe shine wa habita fiha din ad-damir yarji ila dunya ana nufin duniya wa batilun ma kanu yamalun duk abin da suka aikata kuma ya riga ya lalace malamai sun yi sabani shin wannan ayar wai da suwa ake nufi wasu malamai suka ce wannan tana magana ne akan yan riya kawai yan riya me yan riya masu yin aiki da ake yin sa dan Allah suna yi dan wani Allah Allah ka raba mu da aikin riya Allah ka raba mu da aikin riya suna aikin riya aikin banza ana sallah ne don Allah ana azumi ne don Allah ana da'awa ne don Allah ana karantarwa ne don Allah ana isar da sakon Allah don Allah ana taimakon mutane don Allah ana ciyar da mutane don Allah ana yin kyautayi don Allah duk abu na mutunci ya kamata a yi shi don Allah to amma sai mutum ya wayi gari yana yi ba don Allah ba yana yi don mutane su san yana yi yana yi don mutane su girmama shi yana yi don mutane su ɗaukaka shi yana yi don mutane su kambama shi yana yi don a ce shi ne ko kuma don a ce su ne to rabanka na duniya kenan ka samu wataƙila a duniyan ka samu girman su girmama ka don ba san cewa ba don Allah kake yi ba wataƙila in wani abu kake nema na duniya na romo Allah ya baka amma a lahira kuma wallahi sai dai ka ga masu ibada suna shiga aljanna amma kai baka da rabo wannan ya zama tashin hankali kwarai da gaske shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi sahihi Imam Ahmad ya fidda shi a cikin Al-Musnad haka Imam Baghawi ya fidda shi a cikin Sharh Sunna haka Imam Al-Haisami a cikin Majma'u Zawaid rijaluhu rijalu sahih mazajen hadisan ko mazajen hadisin mazaje ne na hadisi sahihi ingantacce manzala ce ina akhwafa ma akhafu alaikum mafi girman abin da nake je muku tsoro a shirkul asghar karamar shirka suka ce ya rasulallah wa ma shirkul asghar ya manza Allah me karamar shirka manzala ce arriya arriya yin abu ba dan Allah ba ka san wani malam yana so yayi abu a ce ya burge ranar tashin alkiyama malam duk waɗanda suke aiki ba dan Allah ba Allah zai tashe su ya hada su wuri guda a ce ga ayyuka kan kun yi a duniya a duniya dai kun yi aiki Allah zai ce ni kuma bana ba da lada akan aikin da aka yi shi ba don ni ba aiki na ne ya kamata a yi shi don ni to kuma an yi ba don ni ba sai ku tafi wajen waɗanda kuka yi dan su ku je in suna ba da lada yau su baku shikenan sai mutum ya je kama raɓe-raɓe ya bi waɗanda ya aikin dan su ɗin za su ba shi lada waɗannan mutane yan adam ɗin ɗan adam da ba a iya masa ɗa da uba ma fa wata ran kaga ɗa yana sukan ubansa uban da ya zama shine sababin zuwanka duniya duk hidimar da babanka ya maka duk taimakon da babanka ya maka amma wallahi wata ran sai ka ji ɗaya yana sukan baban shi wani yaro yake cewa babansa yana labari da wani yake cewa to me mun kawai ya zo ta takura mun yana ta matsa mun ta mun me mun ni nake biyan kuɗin makaranta in zo gida in tarar babu abinci in je in ta buge buge na ni nake ɗaukan nauyin kana me zai zo da da wani surutu wallahi malam baban shi yake gaya haka baban shi wani ya zo ya ce uban sai tattara ya fita ya bar gidan da yake zaune baba fita ya ce me ya faru ya ce ka fita kawai ka san me laifinsa ya yi wa uwarsa kishiya ya ce gida namu ne da mu da mamanmu mun girma mun kai kwari ka je ka auro wata tana tana rashin kunya wa mamanmu sai ka tattara ka fita ka je ka nemo gidan haya ka je can kai ta zaman ka ya kori uban wannan ni uban yake gaya min ni da shi na ce yanzu ɗanka ya maka wannan ya ce wallahi malam na ce ka kira shi masa wa'azi ya ce tab ai wallahi bai zo malam na ce yanzu kai ɗin ka kira shi ya zo ya ce wallahi bai zo ba kuma ba shi kaɗai ba malam ɗan adam ba a yi masa ba wani wadda zai yi maka wani abu da ya isa ya kai ubangiji so ka yi wa Allah ka huta ɗan adam fa ba a iya masa kaka ba hushe ce to ya za ka wayi gari aikin da ake yinsa don Allah ka zo kana yi don wani Allah ai ka gaba daidai ba ne ka yi don Allah ka huta kawai ka nemi ladanka a wajen Allah in ka ba da sadaka ka ce ya ubangiji na bayar don kai ka karba mutane sun san ka bayar ba san ka bayar ba su suka jiyo ka taimaka wani ne an sani ka taimaka ba a sani ba kai dan mai sama ka bayar shikenan to da mutum zai wannan da ya huta amma ina gaya muku babu abin da yake da wahala irin gyaran niyya haka sufyan ibn sa'id ne sauri yake cewa yace yace ba abin da na sha wahala a kansa a rayuwata irin gyaran niyyata na sha wahala an ruwaito aka ce malam idan ya zauna yana ta tunani akan ayyukansa da yake aikata tsakaninsa da ubangiji bayan sallar isha in ya dauki buta zai yi alwala ya shafa da wuturi kafin ya kwanta yana rike da butan nan ya kifa kansa haka yana yana ta tunanin lahira wallahi sai a kira sallah asubahi malam sai a kira asubahi da cijon nan yana zaune tsabar yana tunani ya zai gamu da Allah so jama'a akwai aiki don Allah ku ba da taimako a masallatai don Allah ku ba da taimako wajajen karatuttuka a taimaki addini saboda Allah ko an san ku ne ko ba a san ku ne ba ne in dai Allah ya sani shikenan ban sani ba ko an fahimce ni Allah ya gyara mana na'am malam
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون akwai hadisi da ya tabbata riwayar Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar da Anas dan Malik ya ruwaito daga annabin cewa inna Allah azza wa jalla la yazlimu al-mu'mina hasanatan Allah mai girma da ɗaukaka baya zaluntar mumini daidai da wato hasana kyakkyawan aiki ƙwaya ɗaya Allah baya zaluntar mumini Allah yana bawa kowa ladansa a cike baya tauyewa يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة idan kai aiki mai kyau idan ka bi Allah Allah zai koro maka arziki a duniya mun yi bayani arziki ba wai tarin kuɗi shine arziki ba lafiya arziki ne zaman lafiya arziki ne kwanciyar hankali arziki ne 'ya'ya arziki ne gonaki arziki ne kuɗi ma arziki ne so ba wai kuɗi shi kadai shine arziki ba so duk wanda yake bin Allah to Allah zai yi masa arziki shine yusabu alaiha rizq fi dunya ta dalilin sallarka ta dalilin ibadarka ta dalilin azuminka sada zumuncinka taimakon babanka taimakon mahaifiyarka biyayya gare su wannan zai sa Allah ya maka wani arziki na musamman inda baka sani ba wa yujza biha fil akhirah annabi yace wannan aiki da kai kuma shine za a yi maka sakayya a lahira kuma manzo Allah ce wannan dangane da mumini kenan kaga riba biyu a matsayinka na musulmi mumini Allah zai taimake ka a duniya sannan a lahira kuma kana da wani rabo na musamman to kuma wanda yake ba mumini ba fa kamar yanzu misalin kafiri ya sayo tirelar shinkafa ya raba kafiri ya ba mutane sadaka kafiri ya gina mutane makarantu kafiri ya ɗauki nauyin ɗalibai ya ta tura su makarantu da musulmi da wanda ba musulmi ba kaga shi ma ya aiki alheri ko to shi kuma wannan ya za a yi manzan Allah yake cewa wa ammal kafir fa yut'am bi hasanati bid dunya duk aikin da yana alheri a duniya za a biya shi Allah zai taimake shi akan wani abu ya sani ko bai sani ba hatta idan afda ila al-akhirah amma idan ya je zuwa lahira lam takun lahu hasanatun yu'ta biha khaira to ba zai samu kuma wani aikin lada ko kwaya ɗaya ba a lahira wanda za a iya bashi saboda me saboda babu foundation babu shimfiɗa babu asas ba imani da a ce akwai imani shine idan mutum ya aiki na kwarai to a lahira zai tarar da wannan aikin amma in dai babu imani ba a yadda da Allah ba ba a yi imani da Qur'ani ba to duk taimakon da aka yi a duniya in dai babu imani to iya moriyar taimakon a duniya ne kawai a lahira kuma babu to a duniya kawai kamar ya Allah zai taimake shi watakila wani bala'i ya zo masa ta dalilin taimakon da yake duk da ba musulmi bane sai Allah ya kautar mai da bala'i watakila ana nema a kifar da shi da wani abu to sai Allah ya kare shi saboda taimakon da yake mutane shi yasa za ku ga hatta mutum da ba musulmi za ku ga suna bawa kutare sadaka suna bawa masakai sadaka kai akwai waɗanda ma suke biya wa musulmi ma kujera maka kuma amma ba musulmi bane to wannan zai ci moriyar abin da ya bayar a nan duniya amma a lahira wa laysa lahum fil akhirati illa an-nar a lahira ba su da komai sai wuta saboda ba imani Allah ka azuta mu da mutuwa akan imani to sai Allah ya ci gaba da cewa afa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu yana bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kwa kwatanta mutumin da yake kan hujja da bayani daga ubangijinsa shine Muhammadu dan Abdullah ma'anarsa afa man kana ala bayyinatin min rabbih kaman yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha yanzu jama'a kwa kwatanta muhammadu da yake kan bayani da yake kan hujja da yake kan yaƙini daga ubangijinsa daidai yake da irin mutanen da 'yan son duniya ne da tara duniya awa man kana ala bayyinatin min rabbihi yanzu mutumin da yake kan hujja da yaƙini da bayani daga ubangijinsa kaman huwa fi dalalati wal jahala daidai yake da wanda yake kan akan bata da jahilci waye ne yake kan shirya da bayyana daga ubangiji shine manzon Allah sai yanzu a nan gurin ku yanzu kwa kwatanta sunnar annabi sunna ta manzon Allah da kuma bid'a yanzu kwa kwatanta ahlus sunna wanda yake rayuwa akan Allah ya ce annabi ya ce ma'ana qur'ani shine constitution din shi maganar manzon Allah ita ce kat a wajensa sallarsa irin ta manzon Allah azuminsa irin na manzon Allah isa da zumuncinsa irin na manzan Allah aurensa irin na manzan Allah mu'amalarsa irin ta manzan Allah yanzu irin waɗannan mutane da suka rayu suke so kuma su rayu su mutu akan abin da manzan Allah ya karantar ka hada su da waɗanda suke rayuwa akan karime karime yan katsuro yan lalime lalime waɗanda ba su wadatu da abin da annabi ya zo da shi ba daidai suke yanzu rayayye da mace daidai da matacce daidai suke yanzu duhu da jahilci daidai ne ko duhu da haske ɗaya ne yanzu da da aka ɗauke wuta ina ce shiru muka yi yanzu da aka haskaka ba mun kama jawabi ba yanzu kwa kwatanta duhu da haske kwa kwatanta rana da sama da rana da, da, da, da, duhu sama da ƙasa duk ɗaya ne akwai bambanci wa yatluhu shahidun minhu wani ƙarfi na biyu yatluhu shahidun minhu yatba'uhu man yashhaduhu bihi bisidqihi kuma gashi wani abin da yake zai dada gaskata shi yana biye da shi to menene wani abin da zai gaskata shi yana biye da shi malamai na tafsiri Allah musu rahama su Abdullahi dan Abbas su Imam Mujahid su Ibrahim an-Nakhai da su Imam Ikrima da su Imam Dhahhak suka ce abin da ake nufi Jibrilu wa yatluhu shahidun minhu bayan annabi yana kan gaskiya yana kan hujja yana kan bayani wa yatluhu shahidun minhu to ga kuma Jibrilu yana biye da shi yana da karfafa shi Jibrilu yana cewa Muhammadu ci gaba akan gaskiya kake yanzu wannan mutumin za ku kwatanta shi da wasu wasu malamai suka ce a ba wai jibrilu kaɗai ba almalak Allah ya wakilta mala'ika da yake kare manzan Allah ya fadhuhu wa yusaddiduhu yana kare annabi yana ɗora shi akan daidai wasu suka ce wa yatluhu shahidun minhu harshen da Allah ya ba manzan Allah shine bayan shirya da Allah ɗora manzan Allah sai kuma ya ba shi harshe na gaskiya وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى yace ma kadhaba alfuad ma ra'a kaga wannan duka karfafa annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama harshen sa baya magana akan son zuciya da ra'ayi saboda mu'ayyadun ne bil wahayi manzan Allah abin gaskatawa ne da wahayi ko tari yayi da izinin Allah ne idan ya ce ayi da izinin Allah ne in ya ce kar ayi da izinin Allah ne shi Allah ya bashi wani wato natural immunity wata kariya ta musamman daga ubangiji baya yin abin da yake ba daidai ba harshensa inda ya faɗa daidai ne shi yasa annabi ya rantsuwa wata ran sahabbai yace na rantse muku da Allah wannan bakin nawa bai faɗan abin da yake ba haka ba kai shi yasa aka ce fa da manzon Allah huwa sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskatawa sallallahu alaihi wa sallama baya faɗin ra'ayi da son zuciya wasu malaman suka ce wa yatluhu shahidun minhu ana nufin alqur'ani hmm. bayan daidaituwa da Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi sai kuma ya dada karfafa shi da alqur'ani kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati atadna lahum adaban alima Allah ya taimaki manzon Allah ya bashi kariya da jagoranci da alkur'ani waɗannan su ne kaɗan daga cikin maganganun da malamai suka faɗa dangane da waitulu shahidun minu to wanne ne mafi inganci ibnu jarir tabari shekul mufassirin mai gidan masu tafsiri na duniya gaba ɗaya sai rinjayar da zance kamar yadda da yawa yawa ahalu tafsir malamai masana tafsirin alkurani suka ce me ake nufi da waitlu shahidun minhu suka ce ana nufin jibril ne yanzu kwa kwatanta mutumin da yake kan gaskiya da shaida daga ubangiji sannan kuma ga taimakon jibrilu yana tare da shi ko hada shi da wanda ke kan bata ko hada shi da wanda ke son duniya la ba daidai bane wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma kafin muhammadu ya zo akwai littafin annabi musa yani min qabli maji'i muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kafin annabi ya zo in kaga dama ka ce kafin qur'ani ya zo kitabu musa littafin musa ya zo imaman jagora ne wa rahma da kuma jin kai ma'ana anan allah ya sifanta at-taura littafi ne imam jagora ne littafin at-taura kuma rahama ce ga al'umma to kafin annabi muhammad ya zo ma kuma kafin qur'anin muhammad ya zo ma allah ya kawo littafin annabi Musa imaman wa rahma na'am jagora ga wanda ya bi shi na'am rahama ga wanda ya bi shi wanda ya bi wannan attaura kuma mai gaskata alqur'ani ne musaddiqan lil qur'ani kuma ita wannan attaura din tana shaida ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai Allah ce ulaika yu'minuna bihi almajiran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam as-sahaba su kam sun yi imani da shi me sun yi imani da attaura sun yadda attaura littafin Allah ne sun yadda Allah ne ya aiko annabi Musa da ita sannan kuma sun yi imani da ƙur'ani amma kuma ƙur'ani shi ya share attaura shi ya shafe attaura shi ne yake sama wato da attaura shine wa muhaiminan alaihi alƙur'ani sama yake da attaura daraja ƙur'ani matsayin ƙur'ani fifikon ƙur'ani dokokin ƙur'ani awamir na ƙur'ani nawahi na ƙur'ani sama da suke attaura ba a ɗora maka hakkin kai aiki da attaura ba an ɗora maka hakkin kai imani da attaura amma aiki da ƙur'ani wata rana hadisi sahihi ya zo umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya je a tsince-tsincensa ya tsinto takarda ta attaura ya bude sai ya gani sai zo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya rasulullah ya manzan Allah ko za mu ɗauki wannan abin da ke cikin wannan mu ɗan rubuta mu ɗan yi jotin mu ɗan amfana da abin da ke ciki wannan abin da ya tsinta ɗin fa attaura ne kawai sai ran manzan Allah ya ɓaci sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ji ba daɗi ya ce alam atikum biha bai a naqiya ya umar ban zo muku da wannan takarda farasol ba me yake nufi ba na zo muku da littafin da ya goge attaura ba wallahi law kana musa hayyan ma wasiyahu illa tiba'i wallahi ya umar ji in annabi musa yau yana raye wallahi bai isa ba sai ma sai ya bi ni shi ma sai ya bi ni kaga ma'anar wa muhaiminin alai sai na umar ya shiga rawar jiki daga nan sai aka nuna mana ashe saƙon da manzon Allah ya zo da shi ya wadatar da wani al'umma amma mala abin tausayi a cikin wannan al'ummar akwai waɗanda za ka je ka tarar da majalisi na ilimi an ɗauko littafin a taura wai ana koyawa a taura wai wani malami mai karatun sauro ko mai karatun zaure ya ɗauko a taura yana koya almajiransa ya akhi waina al-bukhari waina muslim waina abi dawud wain nisa'i waina sunan ibn maja waina musnad imam ahmad wain wain wain ina waɗannan littattafan ba su isa ba attaura kai an turo ka koyar da attaura ko an turo ka koyar da qur'ani qur'ani na zo karatu wata ran wani wani wani malami sai ya ce a je a sayo attaura ni yake gawa na ce attaura kuma aka kalla sai na ce a'a a bani dai hadisi dai da zan dan taba na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wulakanta attaura din bane amma mu aka turo mu karanta kamar yanzu fa mutum ne wani kawai ya zo ya je ɗauko bible sai ya ce ka zo karatun sauro ya ce saka bible a koya na'am akwai bambanci tsakanin attaura da da bible da attaura tunda bible an lalata shi sosai an shigar da abubuwa na son ra'ayi da son zuciya da wayewaye da sauransu ala'ayi hal ya koyan uwana annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bashi littafi na alqur'ani kuma qur'anin kun ga shi a cikin sa ne aka yabi shi a taura din wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma ulaika yu'minuna bihi sun yi imani shi to ku imani da at-taura ku imani da linjila ku imani da zabura ku imani da suhufi ibrahim wa musa ku imani da al-kutubu samawiyya jami'uha duk littattafan Allah na sama ku imani da su kun ga adalcin musulunci ko bari mu fidda abun fili duk musulmi na kwarai ya yadda da ƙwar'ani daman shine number one sannan kuma ya yadda da ya yi imani da littafin annabi mu isa true littafin true injila pure din ko ba ka bane ba wanda aka lalata ta ba sannan kuma ya yadda da littafin annabi musa a taura kaga kirista suna tutiyar littafin linjila na annabi isa ko to mu musulmi mu mun yi imani da littafin annabi isa din linjila amma na ce true sabon mai kyau din sannan mun yi imani da littafin da yahudawa suke tutiyar nasu ne shine wato at-taura duka wannan musulmi sun yi imani da shi ba shi ba su Ibrahim wa Musa akwai suhuf na Ibrahim wa Musa duk musulmi ya yi imani da shi shi yasa anan Qur'ani ya ce maka sabai sun yi imani da shi amma ka duba rashin adalcin da su sauran kuma addinan ba su yi ba yanzu kaga dan kirista bai yi imani da Qur'ani ba bai yarda da shi ba ba yahudi bai yarda da Qur'ani ba amma mu musulmi mu mun yarda annabi Musa annabin Allah ne akwai waɗanda suka bi shi da gaskiya addinin gaskiya ba su yi corruption din addinin shi ba ba su lalata shi ba ha kuma duk musulmi ya yi imani da annabi Isa Jesus an yarda da shi annabi ne na Allah Qur'ani ya yi bayani akan annabi Isa Isa ibn Maryama wa rasulan ila bani Isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum ko ba ka bane inni qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya dhalika isa ibn maryam قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فأبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يا جماعة wannan qur'ani ne Allah tabaraka wa ta'ala yake bayani akan annabi Isa inni abdullah ba ku fahimce ni ba ko inni abdullah Isa ya ce ni bawan Allah ne ha ashe ba dan Allah ba ne bawan Allah ne na lallai Isa yana da littafi shine linjila bible din da ake faɗa amma fa true bible atani alkitab ashe qur'ani ya yadda Allah ya ba wa Isa littafi kaji na biyu na'am musulmi sun yadda annabi Isa annabi ne wa ja'alani nabiyya kuma Allah ya sanya ni in zama annabi so babu jayayya tsakaninmu da Kirista a wannan babin bayan wannan musulmi sun yadda annabi Isa yana da albarka wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu mai albarka ne duk inda yake annabi isa yana da albarka muna son annabi isa mun yi imani da annabi isa to bari ku ji inda ake rabuwa sai allah ce wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya annabi isa da kansa qur'ani yake ba mu labari cewa allah ya yi masa wasiya da ya yi sallah to me yasa kiransa ba sa sallah wa zakati idan na samu kuɗi in bayar da zakka wa ausani bis salati waz zakka ma dumtu hayya matukar ina raye to shi yasa muka ce musulmi suka ce duk dan kirista da yake bin annabi isa da gaskiya to ya kamata yi sallah ko amma dai ana zuwa can daman jerusalem an ce ana yin sallah a can wani ya je ya je ziyara sai ga ana sallaca waiting these people are wasting our time oh they say we, we, we are not allowed to pray but why are we praying here so i will just go and continue to pray in my country so when he's back to his country he just automatically start praying he was totally converted to islam so he was a muslim ko ya kuri ya ce ya za a zo ana hana mu yin sallah an ce mana a can kada mu yi sallah ha ya ce kuma gashi nan mun zo mun ga ana sallah irin na musulmi ana haka ana ɗagawa ana haka duk da akwai yan bambance bambance ya ce to ai mun muna sabawa ne da waɗannan mutanen saboda sallah to in dai za mu je can ana cewa mu yi sallah to me zai hana mu dawo gida mu yi sallah ya ce ni in na dawo sallah zan yi kawai da ya zo sai kama sallah وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا musulunci ya umarni da abi iyaye annabi isa ma ya ce abi iyaye wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya aka ce na bi mahaifiyata Allah bai sanya ni in zama mai girban kai kuma shaqiyi ba والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الله ce zalika Isa ibn Maryam wannan fa shine Isa dan Maryam din da ake faɗa qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun zancen gaskiya wanda wasu suke yin shakka da jayayya a kansa sai Allah ya rufe zance ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana Allah fa bai dace ba bai kamata ba a ce yana da ɗa kun ga a can Allah ya yi bayani shi kansa isa ya faɗa ya ce inni abdullah sunan annabi isa abdullah bawan Allah kuma Allah da ya zo rufe zance sai ce ma kana lillahi bai dace ba bai kamata ba ga ubangiji tabaraka ta'ala an yattakhidha min waladin ya rikida to dan me za a ce isa dan Allah ne ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض الله ده كان سيتي ما اتخذ الله من ولد الله فبايد دا يا جماعة قيد مسلمي فا الله بايد دا وما كان معه من إله كما باب الله تارد الله الله قد ديني تو إنما استوى إيسى الله isa dan Allah isa Allah ha kif ibnullah wa yakunullah ya zama dan Allah kuma ya zama shi Allah la idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq in dai da a ce akwai wani Allah bayan Allah din to da kowane Allah sai ya wabtari abin da yake so wani ya ce kai ai ruwa a kumo wani ya ce ba za a yi ba wani ya ce duk a mai da su yan aljanna wani ya ce wallahi duk wuta zan tura su ko ba gaba ne wani ya ce wani a bashi kudi ya dukiya wani ya ce bara a bashi ba talaka zai zama har ya mutu sai su yi ta jayayya ba a sarki biyu a gari daya ko ana yi yau da wani zai kuskure gobe dan ne zai daura rawani ya dada ya gina wani guri ya ce shi ma fada ne a garin nan a zo shi ma da fadawansa ana mai tuntunin za a turo a kama shi da tsautsayi zai sa wani ya zo yana jiniya ya ce shi ma shine excellency shine gwamnan gombe dab wai wai wai wai wai da ya sha kamu da ya sha ɗauri ka gama masu mulkin duniya ba sa son kishiya to don me za a yi wa Allah kishiya a mu je
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ومن يكفر به من الأحزاب wanda ya kafirce da Muhammadu bihi az-zamiru huna yarji ila Muhammad wasu kuma suka ce wa man yakfur bihi min al-ahzab wanda ya ƙaryata alqur'ani cikin ungiyoyi yani min azabil kuffar ahlul milali fannaru maw'idu to wuta ita ce makomarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi sahihi da Imam Muslim ya rawaito shi riwayar abu huraira mazala ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da ran wadda muhammadu yake hannunsa shine allah la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani daya daga cikin wannan al'umma da zai ji ni wala yahudiyyun wala nasraniyun ko ba yahude ko ba nasari inda ya ji duriya ta ya ji labari na summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih sannan ya mutu bai yi imani da abin da aka turo ni da shi ba duk wanda ya ji ɗuriyata ko ba yahude ko ba nasare ko ɗan gargajiya in dai ka ji ɗuriyar manzan Allah in dai baka imani da abin da Allah ya turo manzan Allah da shi ba illa kana min ashabin nar face wannan mutumi sai ya zama dan wuta shine fassarar wa may yakfuru bihi min al'azabi fan naru maw'idu duk wanda ya kafirce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ya zama dan wuta fala taku fi miryatin minhu ya jama'a ya kai mai sauraro karka zamanto kana da shakka akan annabi shi ne mirya ko kokwanto ko jayayya ko raba kafa akan annabi ko akan alkur'ani la innahu alhaqqu min rabbika lalle qur'ani gaskiya ne daga ubangijinka lalle manzon Allah gaskiya ne daga ubangijinka walakin na aksaran nasi la yu'minun sai dai da yawa yawa cikin mutane ba su yi imani ba ba su gaskata wannan zance ba Allah ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiba ba wanda yafi kowa zalunci irin wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah fa za'ama anna lahu waladan aw sharika ya raya cewa wai Allah yana da ɗa ko kuma Allah yana da aboki ba wanda yafi kowa zalunci a duniya irin wanda ya ce Allah iya da ɗa ba abin da Allah ya ki irin ka ce wai yana da da da wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu sammai sun kusa su faffashe wa tanshaqqu al-ardu kasa ta tsatsage wa takhirru al-jibalu hadda duwatsu su rikirkito saboda me an da aulin rahmani walada dan sun ce Allah yana da ɗa wa ma yan lir rahmani an yattaki da walada Allah ya ce bai kamata ga ar-rahman ar-rahmanu al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir yace yana da a ce yana da ɗa ai bai kamaci Allah ya zamanto yana da ɗa ba shi ne almutakabbir bai da buƙatar ɗa wa ma yan baghi lirrahmani an yattakhida walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abdan duk abin da ke cikin sammai da ƙasai fa sai sun zo wa ubangiji a matsayin bayi ne to dan me za a ce Allah yana da ɗa me zai da ɗa ana buƙatar ɗa ne dan ɗa ya taimake ka kana buƙatar ɗa ne don in ka gajiya ya taimaka wa gidanka to ina ruwan Allah da ɗa me alaƙa tsakanin sama da ƙasa babu to don me za a ce Allah yana da ɗa ana fusatar da Allah idan an ce Allah yana da ɗa to shi yasa ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba babu ƙaryar da ta wuce a ce Allah yana da ɗa to ba wanda ya fi kowa zalunci irin wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah ula'ika yu'raduna ala rabbihim waɗannan za a bijirar da su ga ubangijinsu tabaraka wa ta'ala fa yas'aluhum an amalihim zai tambaye su dangane da ayyukansu kai ku ne kuka ce Allah yana da da kai ku ne kuka ce Allah yana da kishiya kai ku ne kuka ce Allah yana da kaza ranar tashi alkiyama yu'raduna ala rabbihim za a bujiro da su ga ubangijinsu tabaraka wa ta'ala wa yaqulu al-ashhadu al-ashhad ana nufin mala'iku mala'iku za su ce ha'ula alladhina kadhabu ala rabbihim ya Allah waɗannan su ne waɗanda suka yi ƙarya wa ubangijinsu a duniya kaga iya tozarta iya wulakanta ta ƙare Allah zai tambaye su kafin su ba da ansa mala'iku za su ce ya Allah waɗannan su ne wanda suka rayu a rayuwar duniya suna yi wa Allah ƙarya ala la'anatullahi ala zalimin Allah zai ce kowa ya saurara duk duniya kowa ya shiru tsinuwar Allah la'antar ubangiji ta tabbata akan azzalumai azzalumai makaryata azzalumai masu dangantawa Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ubangiji ya dauke mu akan tauhidi ya raya mu akan tauhidi ya sa mu cika da imani abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓan harshe muna neman afuwar ubangiji Allah ya ba mu damana mai albarka Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu marasa lafiyan cikin mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya din Allah ya tsare musu lafiyarsu Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته